الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر دار الله دي عشرين دبقوا إجوات ذو الحجة شكرا تدبو دير الريود أربعين دبقوا bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sha takwas kafin mu je hutun sallah za mu tashi darasi na ɗari da sha tara shafi na tamanin da bakwai muna cikin kitabul ad'ima mun gama shi yau za mu tashi farkon kitabul ashriba wanda a haɗe suke da juna littafin da zai magana akan abubuwan sha wani abu da za a sha liquid hadisi mai lamba ta ɗari uku da tasa'in da ɗaya hadisi abdullahi bin umar a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa rahmatullahi alai wanda ke unguwar gandun albasa malaiti kitabul ashiri ba littafi ne da zai bayani akan kayan sha abubuwan da ake sha الحديث الهادي والتسعون hadisi na ba da salatumiya hadisi na dari uku da tasa'in da ɗaya ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda anna umar kala sayyidina umar ya faɗa alamin bari rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yana kan mimbarin annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce amma ba'adu bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane innahu nazala tahrimul khamri ku saurara ku ji haramcin shan kayan maye ya sauka domin da ba haramta ba saboda haka lokacin da musulunci ya zo ya tarar da larabawa sun mai da giya ruwa suna sha to shi za ta yi ba abin tadarrujan wajen hanawa tunda an saba wasu malamai suka ce mataki hudu Allah ya bi wajen haramta giya ko kayan maye kan mu ce giya muka ce giya mun ba ta suna khas sai wani ya ɗauke ta a wani abu a kayan maye kawai duk abin da zai tafiyar da hankali wasu kuma suka ce mataki uku a kai wanda suka ce mataki hudu aka bi shine waɗanda suka ce aya farko ta zo a suratul nahl da Allah ya ce wa minan nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wannan ita ce aya ta farko a suratun nahali aya ta biyu kuma da ta yi zo ta yi magana a kan kayan maye sai ce ya tsalu na ka alil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas kaga can gurin ka lura Allah ya bada labarin abin da larabawa suke yi suna rika daga wato dabinai da inibi suna ɗaukan abin da zai bugar da su sai mutum ya je ya sa shi bayan ya ɗan tsumu sai ya sha ya ɗan tafiye mar da hankali wai ya fi aiki da yawa to mataki na biyu sai suka ta fara tambayar annabi alaihi salatu wassalam ya rasulullah tunda mun shiga musulunci muna da wata ɗabi'a na shan kayan maye sai Allah annabi alaihi Allah madaukakin sarki yace fihi ma ismun kabirun yace to shan kayan maye dai akwai zunubi babba wa manafi'u linnas amma akwai wani dan amfani ga mutane dan amfani shine dan wannan abubuwan da suke jin suna yi na shakatawa to amma kaɗan ne sai Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma fa zunubin ya fi amfanin ya girma kaga dai a haka an bi su mataki na biyu ba sai su daina ba amma an gaya musu akwai cutarwa cutarwa kuma ta fi yawa kaga mai hankali zai fito tunda cutarwa ta fi yawa me za a yi da shi tun kafin aya ta hana wasu daga nan suka fara withdrawing cewa tun da amfanin bai da yawa me yasa zan yi sai mataki na uku wannan suratul baqara kenan suratul nisa'i kuma sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku wanda kuka yi imani da Allah daga yau duk wanda zai sha kayan mayansa kada ya sha lokacin da yake za a yi sallah to kuma ka duba wata hikima ta Allah tsakanin azahar da la'asar da wahala mutum ya sha da azahar zuwa la'asar ta sake shi to sai ya ce tun da an kusa la'asar ba zai sha ba bari ya wani sai ya zo kwanciya bacci in ka kwanci in ka zo kwanciya bacci ka sha kuma ba wanda zai ga tantelan ka baccin ka zaka yi to daga nan sai wato adadin mutanen da suke sha ya rika raguwa domin wasu suka koma sha sai aka kasa gane suna sha ma yanzu domin sai ya zo kwanciya zai sha wasu kuma suka ce in dai ba zai sha ya tambele zai biyo gari ana ta yi marisa to me yasa zai sha to sai Allah ya matsar da su mataki na ƙarshe يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أخوان لو كان إيماني دا الله كسني سوى كاين ماي دا تاتا دا واتو gumaka da kuma kyauro da kuke yi na tata rijisun gaba ɗayan su na jasa ne min amalin shaidan kuma dai yana daga ayyukan shaidan sai Allah ya ce fajitani buhu ku nisance su la'allakum tuflihun ku fara bauta sai da Umar ya ce wannan aya tana sauka domin Allah ya yi umarni da hali ya ce za ka gane yadda sabai suke biyayya ga Allah a lokacin za ka rika ganin kwararo kana yawo a madina kwararo kwararo kana ganin giya na fitowa ta rariya ana tunturar da ita wasu sun tsora ta a tukunya tana dubalbala a sai ku ture ta kawai sai na umar ya rika bin kwararo a madina yana in ta haina ya Allah mun daina daga yau tunda da can kyawartan mu ake to yanzu mun daina tunda ya ce fa hal antum muntahun shin za ku hannu yace mun daina to wannan shine matakan na giya to shi za a nan yace ayyuhan nas ya ku mutane kun ga wannan ayyuhan nas da yazo malamai sharhi suka ce ya zama kamar abin da zai magana a kai al'ijima'u sukuti domin lokacin da sai na umar ya hamun barin annabi alaihi salatu wasalam a madina suwa ya gabansa sahabbai ne kuma ma abin da ya mai inkari ya kawo wannan hadisin sai aka ce al'ijima'u sukuti ijima'i ne na shiru domin da ijima'i kala kala ne akwai wanda za a yi magana kowa ya tofa ana a samu unanimous consensus da ake faɗa to wannan kuma ya yi magana ba wanda ya yi magana ba wanda ya kawo objection to ya yi kamar yadda ya zo ya faɗi nau'in tahiyya guda ɗaya akan mumbari ta cikin wata a tahiyyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah wanda dai aka saba da ita to wannan akan mumbari ya faɗe ta shi sa malaman malikiya suka ce ta fi kowace inganci saboda gaban sahabbai da yawa ya faɗa ba wanda ya mai inkari wasu kuma suka ce a ta amla da mas'ud domin ita ce bukari da musulun suka rawaito at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu at-tahiyatu wa salawatu wa tayyibatu lillah suka ce ta ji saboda bukari da musulun sun rawaito to ko sai dai tunda suna nan nau'i kusan biyar kuma duk sun inganta sai ka dauke su duka kawai to bari mu ji me yace ya ku mutane innahu nazala tahrimul khamri ku sani cewa haramcin kayan maye ya sauka وهي من خمسة كما يلا تبدأ لك أبو بوا قداليا من العنب duk abun mayan da aka yi shi daga inabi wattamri da dabino wal asali da zuma wal hindati da alkama wa sha'iri da shinkafa to a lokacin me yasa aka faɗi wayannan saboda a lokacin da su suke yin giyar sai annabi sai na umar ya san abin da ya sa ya san wasu suna da wani ra'ayi cewa in ba abin da kai giya da shi in ba da wa'annan biyar din bane bai zama giya ba sai ya to ku saurara wal khamru ma amara al aql abin da ake kira giya shine duk abin da ya lullube hankali kar ka dauka kamar yadda mutanen kufa su a ra'ayinsu duk abin da aka yi na giya in dai ba a wa'annan biyar din bane ba sunansa giya ba yanda a gurin sun da za a ɗauko dawa da masara da wake a yi asa abu ya zama concentrated da ya fanantin su a gurin su ba giya ba ne domin ba bai fada cikin wayannan ne guda biyar din ba sai na umar ya san suna da wannan fahimtar da yake ku saurara wal khamru ma khamar al aql duk abin da ya lullube hankali shine giya inda wata ma'anar za a ɗauka kaga yanzu duk za abubuwan da za a zo na shaye-shaye wanda aka fito da su kashin kadangare kwata sholisho duk abubuwan nan na zamani benelin kodin da waye duk ba giya bane me yasa saboda ba guda biyar din nan bane to sai sai na wuri ce a ku saurara duk abin da zai lullaba hankali giya ne to ai mukhaddirat ma sun fi giya bugarwa domin ita giya daga nan aka samu al-khimar khimar shine lullubin da mata suke abin da zai lullube ma hankali to su wayancan kayan da ake sha ya fi ƙarfin lullube hankali su ma hukaci suke mai da mutum tubura domin abin da ɗan giya zai yi abin da mai wannan haɗa-haɗan zai yi in ya zo ya sha shi ya wuce nan ya wuce yadda kake tsammani to sai yace wal khamru ma kamala al aql ثلاث يتي أبوه guda uku وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم na so a ce manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kana ahida ilaina fiha ahadan nan tahi ilai ina ma na so a ce annabi ya yi mana alkawari ya zartar mana da hukunci a kai wani irin hukunci da za mu tike a kansa sai ce aljaddu kaka wal kalalatu da kalala domin lokacin hukuncin su bai sauka ba ba san me hukuncin kaka ba lokacin da aka yi mutuwa idan mutum ya mutu kakarsa na nan ko kakansa na nan me hukuncin sa a gado to shine suke faɗi wannan wal kalalatu da kuma kalala kalala shine wanda ya mutu ba iyaye ba yaya shine kalala kuma wannan ayar qur'ani ya yi bayani akai ko aya karshe cikin suratul nisa'i yastaftunaka qul illahu yuftikum fi me fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu akhun aw ukhtun mujin ya ya mutu ba iyaye ba ƴaƴa sai yan uwa shine kalala haka yanzu ne magada ai ko shine zaka mutum mai kuɗi ne ba kuɗin gaske ya zo kowa nasa ya mutu sai yan uwansa kawai ga mata matansa matansa ɗaya biyu uku za a ga wasu in ba wanda Allah ya kiyaye ba ba mata so matan sayo domin ana haihuwar ɗa namiji ya katange su ba mai san ko kwabo sai dai a ba kula da ganin ido to sai ga wasu wasu har bokaye suke shiga dan kar matar ta haihu Allah ya kiyaye wa abwabun min abwabil riba da kofa kofofi daga kofofin riba ita ba an yi bayanin sa ai qur'ani yayi bayanin riba yayi bayanin hadisi yayi bayanin riba na'am me za mu koya karkashin hadisin مشروعية الخطبة خطبة على المنبر أن شرع أنت أي خطبة أكم منبر نبي سنية الذكر أما بعد بالخطب والمواعظ أن سنة لي إن تم يتاشي خطبة دواعية أما بعد نوك بيان الحكم الشرعي بدليل كي بيان حكم الشريعة بدليل نقول أن الخطبة شأنها أن تبين an tubayyana al-halal wal haram ita hudu ba abin da ake so ba so ake rigimar gidanka ka zo ka faɗa akan mumbari ba a'a ka zo ka yi bayani akan abin da yake na halal da haram ita hudu ba fa so ake wa'azi ake so kawai yawwa san mutum ya zo ya ta labarai akan mumbari ba shi ne mahallin shahi ba wasu labarai da kuma idan labari ka shiga za ka ga tana minti goma farko abinda ake bukata ake bukata ka faɗa ka gama faɗarsa ba sauran kawai wani abu za ka shiga da ba alamu Allah lahu min al-i'rab to shi da ga annabi alaihi salatu wasallam yace yana daga fikihun mutum shine takaita ba da tsawaita sallah amma mu limaman mu sun zama offside down ne za ku ga huduba ce mai tsawo sallar yar gajeriya ba shi ne hikima ba sam inda limamai za su gane ina faɗa ne kan Allah ya jarrabe ni nima da limancin juma'a amma dai haka ka'ida ya kamata ta tafi misali shine da za su gane tsaur ki huduba episode episode hudu ka sai an fi zuwa sannan sai ta fi shiga ni dai fahimta ta ni gani nake kan yi ta bahari ko mutum ya ta raina mulkin Najeriya sai ya hau ya kasa amma dai wannan ko da yaushe kullum abin da ko limaman muka zauna ina gaya musu wannan ina gaya musu cewa inda mutum zai dauka minti sha biyar talatin ya ishe ka kai hudu wallahi da ta hausa da ta larabci minti talatin ya isa minti goma ka yi ta larabci minti ashirin ka yi ta hausa shikenan kuma za ka ga ba sa'ama za a rika zuwa sallaka domin saƙon da kake wayarwa yana kaiwa inda ya kamata amma wani wa awa ɗaya ta yi yawa tsakani da Allah za a samu sa'ama za a ƙosa minti talatin ya isa to shine malam yake cewa na biyar tahrimul khamri to kaga nan annabi yake yana daga fiqhun mutum ya takaita hutuba sannan ya tsawaita sallah sallah in ka zo domin ita aka fito a samu sai kai yadda za a samu kuma aka gane aka saba da kai karfe kaza kake yi zaka mutane za su daina mitin sallah ka domin domin an san an wuce karfe kaza an rasa shikenan to amma wani lokacin emotionally mutum yake magana wani zayin ya zo a hanya ma wasu sun fusata shi yanzu sai ya rama a kan mumbai ko ba haka bane wani zayin a gida za a bata ma dai zai zo ya huce a nan duk ana samun wani to shine ma da yake cewa to kaga wanda ba ka yi bayanin halal da haram karantar da al'umma abin da wasu sani ba shi da amfanin hudu ba ba labarai ba a za a zuba hudu ba ga wani saboda kaucewarsa saboda labarai yana hudu ba wasu na dariya saboda abin dariya ya faɗa ba a san wani so ake kai wa'azi ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا wannan wa'azi ake so kai shi kuma wa'azi al'amuru wa nahi ne mutane ba su iya sallah ba koya musu sallah mamun bai suna kurakurai a cikin alwala nuna musu yadda ake shi kenan shi ne hudu ba ba na biyar tahrimul khamri bi kulli anwa'iha wa ashkaliha haramcin giya kayan maye ta kowane nau'i wa hiya kullu ma askara qaliluhu wa kathiru duk abin da kaɗan ɗinsa zai bugar to me yawan sa ma haram shine ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram na shida bayan al-hadd alladhi bihi yu'rafu al-khamr wa huwa kullu ma qama al-aql shine iyakar da ake gane giya shine duk abin da zai lullube hankali shine kawai giya na bakwai at-tanbihu ala sharafi al-aqli wa makanati faɗakarwa dangane da girman hankali da matsayinsa da falalar hankali sannan na takwas wujubul bayan alwadih min qibalil mufti wal muallim li zalati al-ishtiba wajibi ne kai bayani karara a gaban wanda kake wa fatawa ko malami domin ya gane kar ka baki abu a rufe shi sa kai malami in baka fahimci abu ba karka ba da fatawa ka ce kai baka gane ba ban sanya ake yi ba ba zan ba da fatawa a kansa to shi za ake so ka zama waye domin ka sake kai ki fafe ne komai da ake yi ba ruwan ka kai wai dan da ne harkar zamanin nan babu kai a ciki to in zamani za su kifa ka dan za su zo su ce ma tambayoyi na wayo kai ta ba su fatawa akan abin da ba daidai ba to shi sa bai malami wajibi ne ya zama yana da wayewa da zamaninsa ya zama wajibi mali yace anna wato na tara anna al'alima kad yakhfa alayhi masailun min al-ilm malami takan yi wani lokacin wasu matsaloli na ilimi su buyar masa wannan shine wa fawqa kulli bi ilmi idan abu ya zo baka sani yace gaskiya ni ban sani ba ku tambayi wani wannan kun san yana da wayewa a harka kaza za ka yi magana akan islamic banking ya zo ta tambayi wani shi na san ya karanta kaza shikenan ko kuma in yana gura a ce a ku tambayi wani shine ba za ku yi man wayo a harkar ba fa innahu la la yajma'u al-ilm ahadan la yajma'u al-ilm ahadan ba mutum ɗaya da aka ce ya san komai komai ya sani bawo na karshe anna masail al-miras matsalolin gado wa akamul riba da al'amuran riba min al-masail al-muhimma suna daga matsaloli masu mahimmanci a sa'aba kuma masu wahala wani Allah Allah yake so yake kawai da duk abin da za a halatta ma wani abu da ya ji wani malami da yake bada ruksa akan interest to zai ce ai wani ma ya faɗa sai je makale a gurin gurin interest nan الحديث الثاني والتسعون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع بتع أنا عائشة الله يقال متى إذا تتي أمو أنه تنبيا أكان البتع me albisu faƙali yake kullu sharabin akka duk wani abin sha da yake bugarwa fa huwa haramun haramun ne shi albisu nabidun asal tsinin ya ke yin amma da zuma kamar yadda ake yin jinja yanzu a yi tamari a yi suku to su kuma da zuma suke yi sai a yi wannan abin zakin amma da zuma to amma mai bugarwa da haka annabi tambaya akai sai ya ce kaga ka kai ma yanzu da wani zai tambaye ka akan abun wani sha na wani gari baka san shi ba ka dai san sha ake kawai sai ka ce kullu sharabin askar fa huwa haram kaga fa ba su formula cewa duk abin da zai bugar kawai haram ne ku je ku auna wannan abin da kuke magana akan sai yana bugarwa eh yana bugarwa to haram ne baya bugarwa to ba haram bane shikenan formular ka to shi ne mala yace fa kullu sharabin askar fa huwa khamrun muharram min ayi nau'in wato ukhidha ta kowanne nau'i ya karke shi kaga anan ne nake so in ja hankalin iyaye musamman a wannan zamanin wannan magana da ne iyayenmu da yawa ba haɗi na irin karatun da kuka samu da mumarasa ta duniya amma yaran yanzu da kuke gani abubuwan da suka sani da yawa ba ku san shi ba yawa da yawa saboda duniyar ta zama a tafin hannu ce a nan nake so in da hankali am sorry to say musamman duk yan cikin kundila da yawa yaran ku yi hakuri da yawan yaran nan suna shan shisha majoritin suna shan shisha matsalar da take faruwa shine suna sha ne ba za ku gane ba saboda shigiyar yanzu ba wari take ba fulebo fulebo ne yaro ne kuma sannan kayan amfani da su din za ka ɗauka caja yauwa misali na so da shi a aljihuna kun gan su nan ka gan su nan yanzu wannan kaga tafin da ake yanzu da yawa iyayen mu yanzu wani bai taɓa ganin ta ba ko kuma kana gani ɗauka kake abun waya ne to zai ganka ya ce me wannan ka ce baba ai abun waya ne tafi ake da ita fawa ba ne kuma yadda za ka yi kuma yadda za ka yi to taja ta ake ka ganta nan har ba turin tajin ka gan shi yadda yake a ciki haka in an taja kuma wannan flavor din banana pudding ne wannan kuma abin baya da za a yi wani ta zarga da ku ballanta na ganye a gidanka wannan ba yanzu wannan da kana dan duka na baka ka duko ta haka kawai za ka ga hayaki za ka ga yana fita alaji wallahi tallahi to da yawan yaran nan abinda muka yi satin nan wata mata a ɗaya hankalinta a tashe sai ta zo ta kawo man yaron ta har makaranta ba islamiyyar mu yake ba amma a cikin wannan private school din na kewaye ma'anan yaron yake ta sai na ɓatsoye abu ta biyo shi ya wurga ta tsajin wani guri ta danne shi ta sa ƴansa ta je shi ne ta ɗauko wannan ta ɗauko ya je ya yi dajin ne zai tafi makaranta ya ɗauko da safe sai ta gani da muka zo muka yi ta bibiyarsa yara yara da ya gaya mana ajin su dama duk yawanci ɗan yasassu ne kusan duk suna ja duk suna ja kuma abin takaici har da mata wallahi al'azim eh akwai ta agogo ma akwai wanda yanzu agogo take eh agogo take suke sha ta biro da ba ita ta fara shigowa sai ta agogo na ga ta agogon wani malamin malam bukari ismail ya turo mana ita na ganta sai muka ɗauki yaron na cewa hajiya ta yi hakuri saboda hankalinta ya tashi ta ce mun ta jima tana fama da shi yanzu dai muka je har nan opposite su bi masu nan wannan masu ɗan kasa masu sai da kayan cajan nan masu ɗan kiyos ɗin nan ɗan gilas su suke biya musu sai muka ce wa yaron nawa ce ya ce dubu uku sai muka washe kuɗin wannan satin muka koma gefe ya je sai da aka bashi ya siya tsaf sai muka je kawai muka ce wa mutumin ka san wayanne yara da ya mana musu shi baya siyarwa sai muka ce to wannan da aka siya a gurin aka siya ya da yake hannun sai siya nake to a gaba na ya baka kuɗin sabuwa kana dan iri iri ita wanda ya baki siririya ma haka to saboda haka yanzu abinda muka yi ta tafiya da shi shine da zai mana musu zai dinayi shi ma yi mai gidansa ne muka sa mai gidan yanzu kai ta bugawa da shi da karshe dai yadda cewa ya daina siyar wa yara da cewa ya shi baya siyar wa yara sai wanda yake in wanda ya yi ne baya siyarwa sama da shekara sha ta na ce kai yanzu za ka so ɗanka ya ɓaci a'a na ce to amma kake ɓata ya'yan mutane kai ba musulmi ba ne hausa fulani ka zo inda muke ka rika ɓata yara to da karshe dai ya yadda ya daina ba zai ƙara siyarwa ba kuma ta cikin ma zai rabu da ita zai koma iya tajinsa kawai abin da nake so in kai iyaye a nan shine ku kula da kyau abin da ya sa nace na nan su ma na nan din suka samu dama kuɗin da ya yi musu yawa na nan haka ba wai yawa ba wai sha ne ba za su ba kuɗin da su na nan sun fi wayewar da za su saci kuɗi a waya shine kawai ba wai jam su ma ba za su ja ba shi ma duk wanda ya samu galala zai sha saboda haka gaskiya iyaye mu tashi tsaye kuma a yanzu wuri sai da yawa iyayen mu suna so ƴaƴa su yi turanci ɗanka zai gama turanci amma bai da tarbiyya da yawa private school ɗin mu ba sa kwaɓar yara ɗaya daga cikin makarantun da yaron yake shi wannan sai da mai makarantar ta yi kwamfiyar ta ce ta tabbatar haka uwar ta ce mana cewa suna yi ita ma ta kakkama yara a aji ta ce da ƙarshe ɗanta da cikin ta sai da ta cire shi daga makarantar Allah kuwa eh matar mai makarantar to saboda haka ya kamata mu kiyaye don Allah iyaye mu sani cewa duk wanda ya san ba zai iya kula da ɗansa ya tsaye da haihuwa wannan shi ne ka'ida in dai ka haifa ku sai ka kula ne musulunci baya tuhumar ka dan ka haifi ɗaɗari mutukar za ka tsaya kansu amma yana tuhumar ka idan ka haifo guda ɗaya gujir mutane saboda haka gaskiya iyaye mu karasa ido akan yara wannan dai na faɗa aikin mu faɗa muku gaskiya ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar da yin gaskiya abin da zamu iya kenan kawai mu faɗa shine kawai amma dai a sani cewa yara suna wani yanayi a wannan zamanin yanzu an jefa su cikin yanayi mara kyau akwai wata kwaya da malamin da yake gaya mana faɗa aka yi sunanta kawai to hausa boy kwaya ce kawai ba hausa boy iya namu domin su giya suke sha ne da kwaya kuma mu hausa ne suke fiye ta saboda haka ya kamata mu kiyaye Allah ka iya mana Allah ka shirya mana su to wannan shine al-hadith al-thalith wa tis'una ba'da thalathu ba'da thalathu mi'a hadisi na 393 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما an karbo daga abdullahi da abbas allah ya kara masa yadda kala yake balaga umar sai da umar ya samu labarin cewa anna fulanan ba a khamran wani mutum yana sai da kayan maye yana sai da giya fakala sai ke katar allahun fulanan sai na umar yana jin cewa wani yana sai da kayan maye yace wani ku allah ya tsine masa haka sai na umar yace a to wanda zai zo ya kawo kayan maye cikin al'umma ai halaka shi ya zo yi domin kaga wanda ya saba shan wannan abu ba ba yadda zai babansa ko baban sai ajiye kuɗi ya bari ko zai bari ba zai bari ba domin sai ya ɗauka dubu uku nan din da ya ce karamar ce fa dubu uku ɗan ƙananan ne dubu uku dubu goma haka ake sai da su sha biyar a girin haka ake siyarwa wata ran bai kauga ba wata ran akwai wanda na karba ita ba a hannunsa na je gurin sa muna da yake ce mu a hannun yara ya karba yan yara guda biyu har na je mako da biyu ai da rike su kai alif ka nemi iyayen su alal akalli su sani yace kawai sun wuce shi sai ya abuwa ya ki ta bayan su yara ƙanana shekara tara goma yace ya kirawo su ya daddana musu ashir ya karbe har yanzu tana gurina na wata fofin kala har yanzu ya ce to da yawa haka suke kallon tunda suna gefen tirar daya suna kallon yaran da yawan su nan din suke yi da su je su siyo to yi nake ƙara faɗa ka ƙara sa ido kan yayanka ka kula da su waye suke mu'amala da shi yayanka to sai na umar ya ji labari cewa wani mutum yana sai da kayan mai sai ya ji Allah ya tsine masa alam ya alam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shi bai san annabi ya ce qatala Allahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa ba Allah ya tsine wa yahudawa ko khabar ko insha'i ko wanda zaka iya daukan sa me yasa sai ce Hulimat alaihim shuhub Allah ya haramta musu cin kitse fajama luha sai suke ɗauko kitsen wai su Allah ya wa wayo sai su narka shi in suka narka shi suka zuzzuba a cikin kwalabe kaga hari ya zama mai shine fajama luha ai azabu su narkar da shi fa ba uwa sai su siyar wai sai an magana sai ai ba kitse suka siyar ba mai suka siyar kaga daidai yake da wanda za a biya ya magana ya ce ai aiki on the eight baya siyo on the eight to shi wanda yake sama da sha takwas din waye yake waye halatta ma ba wanda ya halatta ma Allah ya haramta kai kuma kana yi kuma sai da muka gaya maka muka ce kai yanzu kana so Allah ya sa ma albarka a kasuwancinka kana lalata ƴaƴan mutane saboda haka ya kamata mu kiyaye sosai na ɗaya ɗan fito na hadis dalilun ala tahrim al-khamri bai'uha wa shira'iha wa kullu turuq al-mu'amalati ma'aha wal mutajarati biha dalilin da yake nuna cewa haramcin giya an gane ku sai da ita da siyanta da duk hanyar da za a yi mu'amala da ita ta hanyar kasuwanci na biyu dalilin ala tahrimi kulli ma wato ma haruma ai hurima ko hurima ainuhu ai zatuhu dalili ne akan cewa duk abin da aka haramta ainihinsa zafinsa min madhumin dan da gane da abinci wa mashrubin da abin sha wa gairi ma da wasunsu addu'a wa ala fa'ili zalik yin bakar addu'a ga mai yin haka sai duk wanda ba za su daina ba ai wannan razanin ai razani ne ba so kake su lalace ba razanar da su ake cewa duk wanda ba zai daina lalata mana ƴaƴa ba Allah ka tarwatsa shi ai wannan addu'a razani ce cewa kai wanda ba zai daina ba kaga yin shi zai zaba zai daina ko ba zai daina ba yawwa in ba in zai daina ba da kai ake ba kaga razani ne ba so kake lalace ba da ba so kake daina razanarwa ce na biyar almuradu bi hadha la'an azzajr ka gani abin da ake nufi da wannan tsinuwar shine tsoratarwa walaysa almuradu talabu ikhraj almad'u alayhi min rahmatillah ba ana nufin Allah ya nisanta ka da rahama ba a'a in ba za ka daina ba Allah ya mana maganin ka shine sannan maliki tahrimu mushabahati yahud haramcin kamanceceniya da yahudawa wacce ba a sunaniyim da bin sunnonin kullu shay'in harima samanuhu haruma bai'u duk abin da aka haramta kudinsa to sai da shi ma haramun in dai an ce ma kudin ka za haramun ne sai da shi ma haramun wannan hadisin asali ne na wadda take ka'ida sananniya annal wasa'ila laha ahkamul maqasid na kalge yan bagi alal imam alil ya ala ahwali wulati kajiwa ya kamata jagora ya rika bibiyar halin da mutanensa suke ciki wata sarrafati da yadda suke kai ko to wannan shine a dunkule kuma ina magana ina faɗa mata da maza kar ka taɓa shaidar dan ɗaya daga cikin yaran da muke bibiya da malam munir muka je da alhaji ibrahim da muke bibiya ɗaya daga cikin yaran wani yaro yana can tsallake da muka samu babar sa tana ce mana aiki gashi ma shuru shuru na ce a inda ake kwarar ku kenan nace shuru shuru ya fi illa imma illar shi ne lokacin da za a zo in ma jan sa aka yi sai abin sa yi za su sani gwara wanda yake dangar da gar an fi gane matsalar su da wuri amma ɗanka mai shuru shuru ya kamata a irin zire karfe ɗayan dare bayan ka gama kiyamun laili biyu da rabi kawai za ka buɗe ɗaki kawai ka buɗe ka ga me yake ciki ɗaya da rabi biyu dare kawai ka rika shiga ɗakin yayanka ba gayu ba ne wai ka ce ba ka shiga ɗakin yaranka kuskure ne ba da kowa zamani za ka shiga kuma haka kawai wani lokacin kuna zaune bayan sallah asuba an dawo za ka ce ɗanka ko ƴarka ban wayarka haka sai kau ba kullum ba don ka yi miji tayin tayin da an yi wayar ka ga an rufe ta ce ban bin ɗin ba dogon in ka sake zai ma wayo domin ya fi ka dabara ya fi ka iya wallahi in dai ka shekara 60 yanzu ɗan shekara sha uku sha biyar ya fi ka iya waya ka sallama wallahi sun fi ka iyawa yawwa ba da kawai ba ni bin ɗin in ka karɓi bin ɗin buɗe duk gidan da ka je ka kada bin to da matsala dan za ka yi saboda tsabar kwarewa duk gidan bidiyo ya rufe shi ba kai saka shiga ba gidan audio ma ya kulle gidan hotuna ma ya yi masa bukulli ko ina da bukullinsa kuma duk ya rike yanzu kai ba wai na ruwanka da bukulli a gidan audio da ba ruwanka da shi wai ma kokari har kana ta haka duk kawo ta gurin ya iya karka wani ja ya iya gidan shi dan bako ba ba gidan da baya shiga kuma ba wai kamar yadda na gaya wani nace ba wai nikewa mutum ya zo ya dana ko fita waye ka hana shi fita ganda alwasa amma yana zuwa ta ne tafi Mexico a waya shi da kafiran Isra'ila yake mu'amala ka hana shi mu'amala da yan daban gandu ko yan shaye-shaye to da shi da manyan Allah na Isra'ila yake yi a wayarsa ya Allah zai ce ya kaban mawaya ba ka duba to ka'ida kenan wannan ba wai man jama'a baya fita to yana fita ta waya gwara ma kamar ya fito waje da ya shiga ta waya domin a nan zai haɗu da wanda za su wanke ma kwakwalwa shi da nake gayawa yanzu ya AI din nan da yawa iyayen mu gaskiya ba amma yaro yanzu ya san AI ba wanda yadda suke hada hotuna na bidiyo rannan ina karatu na faɗa cewa a A- da AI da AI America ta kashe Kumaini da AI ne domin su AI din sun mutu yanzu shi sa harkar computer science yanzu a kasashen waje an ma daina yin abubuwan domin da waya suke koya AI ne zai koya ma computer science yanzu yadda za ka yi shiga kai kirkirar website kai kodin abubuwa duk da AI ake ba ka bukatar yanzu sai ka je aji ko hindiri ka karanta za ka yi kodin idan ne saboda haka wannan abubuwan yara sun iya sun iya wallahi shi sa wai kai mai wayo kana ganin wani ka sake account account ɗinka da waye tsam zai shige duka ya shige akwai uban da yake gaya mun wani yaro yaransa yana cewa ba wani abokinsa abin da ya sa ya tsorata da yaron ɗansa ne yake gaya mun yace saboda abokin nasa da suke yawo tare yace ba inda baya shiga account ɗin babansa yace ji sa shi kuma gabansa ji ya faɗi ko babban attajiri ne to saboda haka wajibi ne mu kula da wayannan abubuwan wajibi ne ba zai yi ka zo ka rika exoner mutum ko kin danka yake ya zo kawo karansa ka yadda wannan da yake kin dan naka sai ya fi sawa ya gyaru wallahi domin shi kowane irin motsi ya sai ya yi ko ko exaggeration ne in yayi ka karba je ka kai kokari ku gyara domin masoyin danka ma baya faɗan laifinsa shi kuma yake cutar da kai saboda haka mu kiyaye lallai mu yi kokari mu kiyaye yadda muke yi yanzu mun tafi asa ba inda za mu wallahi ba inda za mu haka kawai burin iyaye yanzu yaro yanzu a zauna ya hausa ɗaya turanci uku amma yana shan waza yana shan shisha me aka yi to me amfanin turancin naka kuma digiri yanzu a hanya ba tsintarsa ake ba ka gaya min gidan da ba digiri yanzu da Allah gaya min yanzu daktoci ma yara ne duk mun girme su ko ba haka bane daktoci yanzu dakta ta zama ruwan jarama ta zama ruwan dare yanzu ne a ciki tarbiyya ita ce a hannu ce sai na umar yace za a zamanin da zai zo za ka ce wa ɗanka kar ya fita ba ka san ganinsa da kowa sai wani yace sannan za a zo a zamani na farko kai zai ce ka fita ɗanka ya fita bai mu'amala da kowa yace za a yi zamani na biyu da za ka sai ɗankan ya fita e ba mala da kowa amma ban da wani da wani yace na uku kuma za ka ce wa ɗanka in ya fita kar ka ganshi da kowa in ba wani da wani ba a wannan na ukun muke sai kana zaɓar abokan ƴaƴan yanzu su waye waye ke mu'amala da ɗanka a ina yake waye mahaifinsa ya mu'amalarsa take a gidansu sai ka bibiya domin duk uba na gari sai ya san waye abokin ɗansa saboda haka wajibi ne mu kiyaye kitabun libas littafi ne da yake magana akan al-libas sifati shi ma yana cikin abin da yake na halal eh yana cikin wato abubuwan da aka halatta wa mutum dai ba zuwa ya ci karo da jara'a ba al hadithu rabi wa tisuna ba'da salatu mi'a hadisi na 394 ana umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la talbasu al-harira kada ku rika sanya al-hariri fa innahu man labisahu fi dunya domin duk wanda yake sa shi a duniya lam yalbasu fil akhirah to ba zai sa a lahira ba shi kuma alhariri ismu jinsin ne ai yawwa ismu jinsin ne yana da yawa sosai da sosai kuma tufafi ne mai tsadar gaske wanda za ka ga yanzu sai larabawa sarakuna su suke ma mu'amala da shi fikiyul hadis tahrimu limsil harir haramcin sanya alhariri na biyu aljaza'u min jinsil amal eh sakamako yana daga nau'in aikin da ka ɗauko faman ta mata bi duniya bi malabin harumat alai duk wanda ya zo ya saki jiki ya hole yadda yake so ga abin da Allah ya haramta to a lahira ba zai ɗanɗana daɗi ba harama Allahu alaihi fil akhira na uku hadal hadithu yahmilu ala al-hariri al-khalid tsantsar al-hariri ake nufi tsantsar al-hariri yawwa الحديث الخامس والتسعون بعد الثلاثمائة حديث ندري يقول التسعين دبير عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji annabi tsira da aminci Allah yana cewa la talbasul harira kada ku rika sanya alhariri wala dibas ko dibas shi ma nau'in alhariri ne kamar yadda ake zuwa yanzu ka daga yaji ka ce dan tana dan itori to su ma nau'in wayannan tubabin nau'i ne na tubabi na gurare daban-daban da ake amfani da shi shi ma addibas alhariri ne amma mai kauri mai kauri wanda ake sa a lokacin zafi shine dibai sannan wala tashrabu bi aliyati dhahabi wal fidda kada ku rika shan abin sha cikin mazubin ruwa na gwal ko azurfa wala ta'kulu fi sahatihi ba kada ku ci abinci a cikin farantan farantan gwal da kuma na azurfa fa innaha lahum fid dunya domin na yahuda ne na kafirai ne a duniya wa lakum fil akhirah ko kuma a lahira da shi za a rika kawo muku abinci kaga al jaza'u min jinsil amal amma kun san wannan alharirin wa aka haramta wa maza ko mata halatta su to na kudin ma yanzu laifi ma da yaya yawwa duk ƙaryar mutanen mu da ake yi da kayan lefe kaga ana sa alhariri a cikin ai ba duk kai ba yawwa alhadisu sadisu wacce suna ba da salatu mi'a hadisi na ɗari ko da tasa'in da shida an ilbara bin azib radiyallahu anhu ma qal ma ra'aytu min dilin matin wane mutum ban taba ganin wani ma'abocin gashi da ya taho kusa da kafada ba shine limma fi hullatin a cikin kaya wanda yake asin da asin shine hulla ba wuce zai ce hula yana nufin kayi kaya complete to sai ce hulla to balarabe ya ce hulla shine ka sa kaya complete duka iri daya ba tumat ba complete amma waɗanda suke jajaye bai taɓa ganin wani mutum a hasana min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya kai annabi kyau ba bai taɓa ganin wanda ya sa kaya jajaye suka yi mai kyau kamar annabi alaihi salatu wasallam ba sai ce lahu sha'run yana da gashi ya zuribu manki bai ya ta ko yana dukan kafadarsa bu'ai da ma bainal manki bai ne fadin kafada ne da kaga annabi ka san namiji ne sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fai da koyi aikowarsa duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga sufa mai kyau da kayi ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam laysa bil qasir annabi ba gajere bane wala bi tawur kuma ba dogo bane annabi tsaka tsakiya ne an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da hadisin ya kawo mun biya shi a shama'il muhammadiyya shekaru da dama daga nan ne ko na'am fikihul hadis bayan husnul khalqi rasulillah ma kamali khuluqi bayani akan wannan sai aka sa shi gaba ɗaya abin kuke ba makala ta ba eh bayani akan wato kyawun yau gaba ɗaya ai sun yin wasu ne don aikin ku ne ba aiki na bane ni aiki na buɗe littafi in karanta yawa saboda haka bayani akan halitta annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi ma kamali khuluqihi kaga duk wannan karar da ya dai alhaji akan ku tare da bayani akan cikar halayen annabi alaihi salatu wasalam wa innaka la ala khuluqin عظيم نبي جواز اللبس الاحمر المختلط بغيره يا halatta mutum ya sa kaya jajaye amma wanda aka yi musu ratsi kaya dau kamar matsafi ba kyau ba kyau kamar yadda ya bayani a ta yayi bayani mun yi bayani a can wani a baya a cikin shawailul muhammadiyya akai sanan jawabi tarki shari ila al-mankibain ya halatta ka baggaji ya sako har zuwa kan kafada amma idan a garin masu gashi kake yawwa kuma in ka tara gashin aka ce ne ma kyau in ka ka ce ma wani iri kake da Allah ka aske yau saboda shi tara gashin hidimar sama daban dan musamman ce in kana kula da shi za ka yi kyau amma ba a kula da shi ka zama kamar dan fairan nan ba shi da amfani eh ba kwa ganin yanzu sai aka yaro almajiranta sai ku ganki wai almajiri ne ya tara gashi ya zama dan faira mahaukaci da yawan yara ba kwa ganin su suna yau yaro ya zama duk gashi ya dunkule ya zama dan faira yana zagin Allah yana zagin Annabi alaihi salatu wassalam shi kawai zaka mutum ya tara ba kyan gani to mutum zai yi kama da wannan sai ya hakura kawai ya cire amma in zaka gyara shi ba komai hadisi Abu Musa al-Ashari ai annabi cewa akrimu shi'ara ku girmama gashin da Allah ya baku in dai zaka gyara shi rika kyau da an ganka a cewa na kai kyau yayi amma in zaka koma kamar dan karamin bai hude ba shi da amfani ko kai kama da yan faira ba shi da amfani saboda haka wannan shine abin da ya kamata lallai mu mu lura ka ji abin da malai yace ko to shine malai ji wa aqallu min zalika wa akthar shari'atu an la yaqsidu bi hadha al-fi'l at-tashabbuh bil mushrikin kun ji kabar kada ka bar gashin ka karka kama da mushrikai aw al-fusaq ko fasikai kaga mutum yana yin abu amma ɗan iskar america su ne ba su yi yanzu akwai wata lokacin da aka yi mana rasuwar nan muna zaune malam abukari ismail malamin mu ya zo sai wani ya zo tallama yake ya sako wata riga wani a jiki yayi wani abu da hannunsa haka sai wani abu kare yace kaga wannan rigar da ya sa ba duk wanda ya sa ta a America yan group ne wani group ne sai ya faɗi ma'anar abun ba wani zagi ne na rashin mutunci amma shi ya sa yana sai da abun sa bai kai dubu ɗaya ɗari biyar ba ma a kansa amma yana sai abun da duk wanda ya gani ya san shirme yake to da yawan mutanen mu za su ga kawai abu zai su koya ba tare da sanin ma'anarsa ba duk abin da ka ga ba ne rike yayi yana da ma'ana domin su a can kowane group so ake ka ware a cikin yan group din ku kawai ka'ida kenan yan lesbian sun san kansu wannan magana da ake LGBTQ din nan kowa ya ware kowa ya san shi yan lesbian yan gay yan kaza kowa ya san group ɗinsa kuma suna da alama shine abin da an taba gaya wata baiwa Allah mutum ya kirki ta taba zuwa wata ran mata wani bayani da na ganta ta zo ta fito daga mota tana fitowa sai na ga kafarta da zobe da sarka iya san da nayi mata wala zaki Allah ya ahadan mutum ya kirki amma ba ai garin nan ba sai zuwa tai sai na ce bayan mun gama tattauna sai na ce amma kin san ma'anar wannan sarkar ta kafa ai ado ne malam nake to a garin nan ba haka bane nace saboda haka ya kamata ki kiyaye sai ta sun kuya mai son wa'azi sai ta tire nace mu anan ko ni ba dan na san ki ban ki ko zo zan fassara ki a wani abu ne anan mu muna da fassara a irin nace kin ga larabawa a cikin larabawa ai su suna sa sarka a kafa har suratul nur ta yi bayani wala yadribna bi arjulihinna ko da ya ulama ma ya fi na min zinatihin na domin adam ba saboda yalwar gwal kowane gida akwai gwal har a kafa suke zawa saboda na wato nan gurin yayi kaɗan a sa bayan an sa a wuya da hannu sai a kai shi kafa to shine Allah madaukakin sarki yace kada su rika tafiya suna bubbuga mun duwa kafar su domin maza su ji su dau hankali shine kamar hit da ake sawa nace to kin ga kamar wannan ne larabawa su a gurin su ai ba wani abu bane nace amma mu a gurin mu nan matsalar shikenan saboda haka da Allah duk abin da zamu mu rika la'akari kafin mutum yayi abu wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan yawwa karka shiga kowane irin abu ne sai ka san me muhimmancin yin sa fa'idari domin kaba da wani ya ma mummunan zato Allah ya dakatar da mu akwai tambaya guda daya ina ga an ce min lokaci yayi na wuce yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalam Allah ya kara wa malam lafiya amin ya Allah malam dan Allah a ji hankalin iyaye cewa yanzu fa an samu wasu sababbin fati to da kuma iddadi divorce dai inna lillahi wa inna ilaihi wato abin da na fahimta shine ran da mace ta gama idda ma sai an yi wani tasu kenan ikon Allah to shi divorce dai fa shi kuma ya yake fati ake ranar da ta gama iddar da an sake ta inna lillahi wa inna ilaihi har an kowa na yi na'am kaji abin da malam Ismail ya ce kwanan nan anan Total Zuro ma an yi a ko wannan zan sanar da majalisar malamai wannan ƙwarai kuwa inda ne divorce dai wannan duniya idan na da mu Allah ya kiyaye ikon Allah ta to Allah ya sauye Allah ya sa mu gama lafiya wannan duniya duk rikicin ta Allah madaukakin sarki ka bar mu a naka Allah kada ka sa rudin ta tafi da mu Allah ka tsare imanin mu Allah ya kiyaye muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukansu da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani matasanmu maza da mata Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah ka ba mu damuna mai albarka waɗanda suka yi mana wasiya ta neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka agaza musu akwai wani bawan Allah injiniya Muhammad Rabi dan bata da aka ce yana zuwa karatu Allah ya masa rasuwa to muna roƙo Allah ya yafe masa a kan yake zama ana ta mun kwatance malam mun ban gane shi ba wallahi Allah ya yafe masa ko dan suggestions yake zama Allah ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya kula da bayansa muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa madaukaka kasar mu Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allahumma aminna fi awtanina wa aslih haimatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wa tabi'aka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin shine wanda aka ce accident kenan ko